وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى كسن شوى أولنا رانا من البركة رانر أشرند أشرند هدو أشرند أكو غوة رمضان wallahi sauri nake in koma gida shi yasa ai na matsu ai na yi kokari wata guda a garin mutane ai gwanda ka samu kai ma ka dan tafi yawwa gaba dai gaba dai kenan to 23 ga watan Ramadan shekara ta 1423 hijiriya wanda ya dace da nawa ne ma lissafin boko sha sha hudu ta mun kusa mu da albashi kenan insha Allah alhamdulillah sha hudu ga wata ko kin ga ina komawa Kano an fara kanshi kanshin albashi Allah ya sa sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da da uku a lissafin yan albashi ga mu a garin kumu akwa local government a wannan masallaci na al'ansar a masjid ansar kumu don ci gaba da darasinmu na mata wadda muna kan darasin da muke bayani akan halin mazajenmu a yau halin mazajenmu a yau mun faɗi halin wasu mazaje da mata suke kuka da su suke shiga damuwa da su kuma muna ta ba su shawara a yi haƙuri a ci gaba da zaman kuma ga dai maganin yadda za a magance 'yan matsalolin irin waɗannan mazaje Allah ba da haƙuri na ɗaya a cikinsu akwai mijin da baya sallah matar da ta auri mijin da baya sallah sai haƙuri ko bai damu da sallah ba na biyu tarikul baiti mai barin gida baya son zaman gida na uku daga cikinsu mai yawan yawace yawace da zama baya zama kwata-kwata kamar tsuntsu kullum yana sama ko kuma kullum yana yawo na hudu shine mai neman kudi ido a rufe jama'ul mali na biyar almukhallidu mai cakuda aikin ai hakkin iyaye da hakkin matarsa ya danne hakkin matarsa ya cutar da ita a na shida matan malami Allah ba mu haƙuri sai kuma mai mummunan hali sayi'ul akhlaqi shine na bakwai sai miji na takwas shine mai hila almutahayil wato mai dabara mai hila ya canja ma'anar nassi ya ɗora akan matarsa kullum zai ta ja miki ayoyin da hadisan da suke nuna dole abi miji a mai da'a amma shi fa baya jawo ayar da aka ce a ciyar a kula na tara wanda ya rena matarsa reni ya rena ta kwata-kwata ba ganin darajarta miji na goma mai hana matarsa ilimin addinin musulunci ya danne ta ya murkushe ta miji na sha ɗaya marowacin miji a shahihu gola ya makale baya barawa na goma sha biyu a mutumin da yake zuwa wa matarsa ba tare da girmama ta ba a shimfiɗa haka kawai sai zo mata ba tare da tsari ba ba wankan kirki ba kulawa ba 'yan wasanni babu abinda annabi ya ce a yi sai na goma sha uku yau za mu tashi a kansa kuma yau za mu gama faɗin halin mazajen nan don kasu zo su min zanga-zanga na goma sha uku cikin waɗannan mazaje shine ake ce da shi almubaghitu almubaghitu almubaghitu shine mijin nan da yake afkawa matarsa ko yaushe ya zo mata da daddare bayan yayi tafiya idan yayi tafiya baya ba ta notice din dawowa shine almubaghitu mai afkowa matarsa bayan yayi tafiya ba tare da ya sanar da ita ba abinda ake nufi idan yayi tafiya ya bar iyalansa to sai ya zo in ya zo dawowa sai ki ga ya dawo miki cikin dare kina kwance sai dai ki ji ana buga kofa ba a gaya miki zai dawo babalanta ki shirya ki gyara jikinki ki kaza ki kaza sai dai ki ga mutum a gaban ki kwatsam abin da yasa aka ce kar a yi wa mace haka shine ɗabi'ar mata kullum in miji ya yi tafiya to kafin ya dawo sai mace ta yi gyaran ɗaki sai mace ta yi gyaran jiki sai ta yi gyaran gashi wata ma har kitso take yi sabo saboda mai gida zai dawo wata kuma ta maje ta sai lalle ta yi lalle mai kyau saboda ta yi wa mijinta za ta kula da shimfiɗa da ɗakinsa ba za a bar yara a kai ba da wayar sauran saboda an san mai gida zai dawo wannan duka fa ana yi ne don kyautata mai gidan to amma kawai sai zo ya dawo miki gida kawai ba notice ba aune kawai sai dai ki ganshi tsakar dare wannan mata ba sa son haka ko kuna so akwai wata matar da take so mijinta ya yi tafiya kawai ta ganshi kwatsam da daddare a'a to an hana a shari'a laifi ne kuskure ne mutum ya yi tafiya kawai ya dawo wa matarsa kawai da daddare ba tare da ya sanar da ita ba mai wannan halin shine al-mubaghitu al-mubaghitu kullum ita mace tana so ta fuskanci mijin tafi ahsani hali hali mafi kyau wa ajmali manzarin da kuma wato wato yanda zai ganta ya sha'awa fi abha hulla ta yi kwalliya ta yi ado ba mijin da baya so ya gama tasa a cikin kwalliya da ado wanda zai ƙara masa mahabba da shauk minha minhu ilaiha in mutum ya gama tasa ta yi kunshi sai ji yana santa in ya gama tasa ta gyara gashinta sai ga yana santa ko ta yi mai kitso mai kyau sai ji yana santa ya zo gida ya ga an gyara masa ɗakinsa yana ƙanshin turare an sa mai zanin gado mai ban sha'awa sai je yana son matarsa sai ya ga falansa an kyautata an gyaggyara wani lokacin ma in mutum ya yi doguwar tafiya in ya dawo sai dai ya ga matarsa ta canja gadon ɗakin mata juya shi in ya zo ya yi yiwu ya tafi can sai ya ga ashe ba gadon ba ne gadon yana can gurin an sa mai labule an gyara masa sai dai ya ji turaren wuta yana dukansa to maza suna son haka su ga an kyautata musu gida to amma yaya za ki ki wannan in ba a gaya miki za a dawo ba ita mace da bi'ar da Allah ya ta masana halin mace ita mace kullum wacce ta san me take yi ita fa ba ta son mijinta ya rinka mata titse ba ta kimtsa ba kawai kwatsam ta gan shi yanzu ko girki mace take da shi a ranar girkinta in dai bata dan yi yan abubuwan da mata suke dan wanka gyaran jiki dan shafa turare tsabtace jiki ba kawai sai miji ya dawo miki dab da almuru duk hankalinki tashi zai saboda baki wanka ba baki gama gyara kitchen dinki ba baki kaza baki kaza ba duk sai ki jikin shiga damuwa idan mace ta dan in mijinta ya tafiya tana dan sakewa wataƙila ki ga kulawar ba da yawa ba da yawan ku kazamai ne in mazajen ku ba sana na san halin ku sarai in dai mijin baya na yadda kika san daga daga rami ta fito furtak za ki ganta amma in miji zai zo zai ɗauka wata baturiya ce to shi yasa ake so miji ya rinka sanar da matarsa idan zai dawo daga tafiya manzo Allah ce idza qadima ahadukum laylan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan idan ɗayan ku yayi tafiya to kada ya dawo wa iyalinsa ya mata kutse cikin dare shine tsurukan ya mata mubagata yace hatta tasahidda al-mughiba wa tamtashita ash-sha'isa tamtashita ash-sha'isa wannan hadisin sahihi ne bukhari ya rawaito shi da muslim riwayar jabir bin abdullah kada wani ya dawo sai ya sanar da matarsa dawo mata da daddare ba daidai bane annabi ya ana yace hatta tasahidda al-mughiba wanda mijinta baya nan ya yi nisan kiwo ta samu ta yi aski inda bata a aski ba a jikinta gashin da ba a so ta gyaggyara jikinta shine ta sahiddar muhiba sannan wacce take da wargajajjen gashi bata gyara gashinta ba tamtashita asha'isa mai watsatsen gashi mai bajajjen gashi ta tsefe kanta ta gyara ta sa masa mai da abin gyaran gashi ta yi masa kitso mai kyau ta kyautata shi ta gyara shi ki duba wannan annabi ne fa yake faɗan wannan don tsabar kula da hakkin mata mai kunshi ta kunshi mai yanke farce ta yanke farce mai gyara komai na jikinta saboda ita mace ba ta son miji ya zo ya ganta a wani yanayi marar daɗi wata mata ta ce a a a malam ai mata sai da gyara ai mace ba zai yi ta zauna ba gyara ba dole mace sai ta gyara jiki to ka taimake ta ta rinka gyara jikin nata wannan hakkin almar'atul mahjura ne tijaha a a a zaujatiya matar da aka kaurace mata ba ta mijin baya nan yayi tafiya to lalle kada ya dawo mata ba tare da ta samu kimtsi ba imamul albani Allah ya masa rahama sheikh Allah ya ji kansa yace fi hadha alhadith adabun rafi'un akhalla bihi jamaahirul azwaj illa ma sha Allah a cikin wannan hadisin akwai ladabi madaukakin ladabi amma da yawa daga cikin mazaje mafi rinjayen mazaje sun tozartar da wannan ladabi da annabi ya koyar sai dai wanda Allah ya so yace fahum yubaghituna zawjatihim idza raja'u min safarihim laylan yau bincike ya tabbatar da maza da yawa suna zuwa wa matansu mubaghata idan sun yi tafiya kawai sai dai su zo su riski matansu ba tare da sun ba su dama sun kimtsa sun sun shirya ba wanda wannan ba daidai bane yace duna ayi ikhbarin sabiqin ba tare da sun ba da labari cewa gashi gashi ba yace fa alaihim an yata'addabu bi hadha al-adab ar-rafi'a yana kansu ya kamata su ladabtu da wannan ladabi madaukaki bi an yukhbiru zawjatihim bi maji'ihim laylan ba'da al-isha'i bi wasitatin ma albani yace yana da kyau miji ya ba wa matarsa labarin dawowarsa daga tafiya in dai zai dawo da daddare to ya sanar da ita in ma da safe zai dawo tun bayan ishayi ya gaya mata cewa hajiya zan dawo gobe da safe gobe da azahar zan ci abincin rana a gida ko wani lokacin miji ya yi tafiya bai gaya miki zai dawo ba kawai sai dai ki gan shi karfe ɗaya ya dawo miki ko karfe biyu don allah in kin san zai dawo ai za ki mai abincin rana za ki shirya ma zuwansa kuma yana duwa sai ya fara cewa ina abinci na gaskiya baka da adalci gaskiya baka kyauta ba yaya za ka yi maganar ina abincinka alhali baka gaya mata za ka dawo ba ta yi maka cefane mai kyau cefanen abincin miji aina daban ne ta gyara maka ta kyautata maka to yau da yawa daga cikin maza ba su fiye kula da wannan ba ina fata ana fahimta haka albani ya faɗa a cikin silsilar sahiha mujalladi na talatin da biyar shafi na sha tara Allah ya ji kansa rahama haka imamu san'ani ma ya yi magana dangane da wannan hadisi da wannan ladabi ya ce fi hadal hadis dalilun ala annahu yahsunu at-ta'anni lil qadimi ala ahli hatta yash'uru bi qudumihi qabla wusulihi bi zamanin yattasi'u lima dhukira wani hadisi yana nuna cewa duk wanda ya yi tafiya to da Allah ya yi ƙoƙari ya kyautata jinkirtawa ya ɗan saurara ya jira sai ya gaya wa matarsa cewa zai dawo ya ba ta ɗan ratan lokacin da za ta kimtsa kanta kafin ya dawo da kwana ɗaya ya ce zan dawo kafin ya dawo da da kaza ya ce zan dawo sai a shirya sai a kimtsa yanzu kun gani rana rana ranar laraba zan koma kano yawar haka ina hanya amma tuntunin tun sati guda na faɗa a a ai ba zan bari ba da wuri na yi bayani saboda ba wani uzuri kar in zo in ga ba daidai ba yau wajen fa ba bari zan yi ba yauwa na ce to ina hanya ran yaushe ran kaza musamman ma na tsammanin karfe kaza yawwa a kulafa to Allah kawo ka lafiya na ce ma dalla yayi daidai kin ga na gama aiko yawwa to ko karfe ukun dare na dira ai na sauke nauyi ko yawwa to haka ake kaga ka ba wa mace dama sati guda ai ya isa ai ko ba ka bane duk ciwaciwar da za ta yi dai kafin ka dawo ai ta je ta yi ko ba ka bane dan rage kudin kayan miya da cefane da za a yi da abubuwa da sauransu yawwa kafin a yi ta bugo ma waya a bada kudin kitso a bada kudin ka mata suna suna tatsan maza wallahi ba ni kudin kitso to gashi ba ni kudin lalle to gashi ba ni kudin turaren wuta to gashi ba ni kudin kaza guda biyu zan siya to gashi ba ni na man gyada a'a man gyadan da na tafi na bari ba ba ashe abun hadda ciwa ciwa da dan kare kare haka kuke halin ku sai addu'a eh ai kukan dama mazajen ku sune bankunan ku ai ware kuwa in mace mijinta ya tafiya in dai zai dawo ya sanar to zai sha tatsa ware da gaske za a suɗe shi a tatse shi ko ƙwallon mangwaro iyakaci Allah ya mana afuwa Allah ya samu fi ƙarfinku yawwa ha ba amin ba kuma ai kun riga kun faɗa amin mala'iku tuntuni sun ce sun ce amin Daka wannan shine abin da hadisin yake nufi amma wannan tafiya tafiya mai tsawo ne ba gajeriyar tafiya ba dan miji ya tafi gari yanzu je da wannan ba sai ya tafi gabugen waya ba ake ma kin san bai dade ba ya tafi kin kin san zai dawo ai ko to sai an zo ana ta cewa zan zan dawo ba laifi ya faɗa amma an san ba dadewa zai ba tafiyar da ba wani dadewa zai ba ina fata ana fahimta kenan safaran tawilan ko safaran yatilu fihi al-ghaiba tafiyar da miji zai dade kamar yadda riwayar ta faɗa a riwayar bukhari idza atala ahadukum al-ghaiba idan ɗayan ku ya dade baya nan ko ba ka bane kada ya zo matarsa cikin dare sai ya bata labari a kuma akwai hanyoyi na bada labarin ko ko dai a tura dan aike ya je ya gaya mata baka da baka maganin hanzari don wata matar waya ba ta yi mata ba za ta ce wallahi bayan mun gama waya da kai wallahi kanin mama na ya kira ni muka yi wata magana ni na ma manta abin da ka gaya mu kaɗan daga cikin aikin ku kenan miji ya kira ya ba da labarin abu a ce wai wai an manta namiji amma an riƙe na kanin mama wallahi wata ƙawata ce ta kira ni muna da wani biki da za mu je garin kaza wallahi bayan ka kira ni ta kira ni ni wallahi ma na manta ma abinda muka yi magana da kai ɗaya daga cikin halin ku kenan sai dai Allah gyara ko kuma mutum ya zo ya ta buga wayar ma ba wayar da ake wahala a kanta irin wayar mata wallahi ka buga wa mace sau talatin da uku da ɗan ɗigo ma wataƙila matan nan bata ɗauka ba sai can ka yi zage-zage ka kira wani an je an gaya mata ta ɗauki waya wallahi haƙuri wallahi na ɗaure ta ne a cikin a gefen zani na haba ke ku hajiya don Allah ka yi haƙuri wallahi ina kicin na baro ta a ƙarƙashin filo to me amfani wayar taki maza suna kuka da ku kuna barin waya ai ta kiran ku ai ta kiran ku ba ku ɗauka wani ya zo gida ya ce wallahi sai na fasa wayan nan wata rana ya zan zo ina kira ai na baki wayan ne dan biyan bukata in na shiga larura ko ba da lafiya ko hadari Allah kiyaye ko wani abu da na manta ina so a kawo min wa zan kira in bake ba ke ce mai makullin daki na ke kike iya shiga durowa ta ke kika san kaza dina komai yana hannunki kuma in kira waya in yi kiran duniya ba za ki dauka ba kaɗan daga cikin matsalolin wayar mata kenan ba sa ɗauka da wahala ka ga mace tana da kulawa wai miji yana kira tana ɗauka kuma kin san mai gidanki baya nan kin san yayi tafiya saboda rashin kirki irin naki wai ki ce wai kin tafi kitchen zaki wajen minti 40 a kitchen wai sai ki bar wayar ki wai akan gado ko kuma kin dawo daki kuma ki bar wayar ki a kitchen ko kin je kin bawa yara suna ta game da waya mai gida ya kira yaro bai sani ba ana ta game a kira ya dakkale ta a kira ya dakkale ta mutum ya shiga matsi ya shiga damuwa yana son ya yi magana da iyalinsa shi ya bada kuɗin wayar shi ya bada kuɗin kiredit ɗin da za a sa a wayar shi yake canja wayar nan idan ta mutu shi ke bada kuɗin da za a kira shi ya sa kuɗin data duk yana wuyan mu amma mutum ya zo ta kiran matarsa ba za ta ɗauka ba don Allah ku gyara don wannan yana jawo fushi da faɗa sau da yawa akwai mazajen da sun kwace wayar saboda wannan wulakancin da ake musu kina daukan wayar kawa kam ai in dai kawa ne ta kira sai ta same ki amma mai gida in yi kira ba zai same ki ba ba ki da kirki ki ji tsoron Allah ki gyara in ya zo ya faffasa wayar ke kika jawo wa kanki ba ruwa na ni da haka alaiki ki ta kanki Allah ya gyara mana miji na goma sha hudu mai yi wa matarsa girman kai almuta'ali ala zaujatihi wanda yake jin kumburarre ne shi mai faɗin rai mai nuna isa daman miji ai ya fi mace an sani amma in neman girman yayi yawa to zai kawo matsala shine mutumin da matarsa za ta yi ta yi mai kwalliya da ado don ta faranta masa rai ga shi da abin da suka faɗa da larabci zalikar rajulun lazi ta ta zayyanu lahu zaujatuhu fi khalwatihima bima tara annaha تقر عين زوجها به من زينة وحسن منظر سواء ملابس نوم بجميع أنوائها وأشكالها أو مكياج فتفاجأ الزوجة برفض ذلك من زوجها بل ويصفها أن بأنها كسهيبات اللهو الساقطات التي يشاهدن ويشاهدن في الشاشات أو قد يكون شاهدها من قبل إن كان اليوم هو من المستقيمين ta Allah saka malamai da alkhairi wani abun in malami yayi bayani kamar ya shiga cikin gidanku ne kin san mutum miji almutaali ala zawjatihi mai girman kan tsiyawa matarsa shine idan matarsa ta caba kwalliya ta yi ado ta gyara jikinta sawa'un kaya ne take sawa na ɗaukan hankali watakila kayan bacci ya zo ɗakinsa ya ga ta yi mai ado da kwalliya da kayan bacci na ɗaukan hankali wadda duk duniya ba wanda yake ganin mace a kayan baccinta ko ubanta da ya haife ta ko uwarta duk duniya wannan kwalliyar ana yi wa miji ne shi kadai akwai matan da ko kayan bacci za su siya ma ba sa tafiya da kowa saboda sirri ne nata na mai gidanta Allah ya muku albarka ta gama wannan wahalar ko kuma ta siyo turare mai tsada na shafawa a jiki ko kuma na ƙonawa da kunnawa a ɗaki ko a falo ko a tsakar gida abin mamaki mata masu kulawa turaren su kala uku ko sama da haka akwai turaren da ake sa shi a tsakar gida gidan da yake da tsari ana sa mai wani turare na daban a sa a can a sa a can akwai wanda yake a iya falo ake sa shi ta san shi akwai wanda kuma iya ɗakin mijinta na bacci wannan turaren ba ta sa shi a ɗakin 'ya'yanta wannan turaren ba ta sa shi a ɗakin ‘yar aiki, a'a, shi ma sai dab da miji zai shiga ɗaki ake kunna wannan turaren. Akwai turaren jiki wanda ake fesa wa kaya, wannan daban ne, wannan turare na nawa na hudu kenan. Akwai turare na biyar wanda shi kuma a fatar jiki ake sa shi. wannan duk mata sun san da irin nau'ukan turaren nan suna kashe maƙudan kuɗi don su yi wa mazajensu su ji daɗi akwai abin ƙanshi da ake fesa shi a baki akwai wanda ake shafawa a kai akwai wanda a hannu ake shafa shi kurin yana ƙarawa hannu taushi da laushi kamar wanda Allah ya jarabe su da hannunsu yana irin kurzu-kurzu ko saboda yawan daka ko saboda yawan yanka abu to akwai abin da mata suke sawa a hannu wani mai mai taushi mai tausasa hannu bai sa hannu ya bushe kuma da ƙanshi wallahi duka wannan mata suke yi to wannan miji za ta gama duk wannan abin da ta yi wallahi bai san ta yi ba kowai wayawa bai zai ba kina nan kina tagumi kina jiran ya dan yi magana ce kai turaren nan yayi kyau a ina aka saye shi wallahi bai zai magana ba kin yi kwalliya kin yi wani irin dinki na daban ga atamfarki kin yi kaza kin yi kaza dukkan abubuwa na arziki na kyautatawa duka kin yi amma wallahi ba zai yaba ba saboda shi mutum ne mai girman kai rajulun ne muta'alin ala zaujatihi mai yi wa matarsa girman kai ne da dagawa wata ta ce mai amfanin wankan mai amfanin kwalliyar ka zo kai ma ba a san kayi ba malamin yake cewa irin wannan mutumin sai dai kiga ya mai da hankali wani lokacin bayan ta gama yi sai ya sifanta da wata mummunan sifa kina Allah ji kin je kin bata bakin ki da wani gazal da wani jan baki sai ka ce gwaggwan biri subhanallah ta gama kwalliya ka ce wai sai ka ce gwaggwan biri ko ya faɗi wata wata ƴar tsana ko wata ƴar dirama wacce take fitowa a wulakance ya ce yau kan kin yi kama da wance shine sakamakon da zai miki ma'ana ya nuna kwalliyar ba ta yi ba adam bai yi ba kuma ba abin da zaki in zaki hada sama da ƙasa wallahi zai yaba ba almuta'ali ala zawjati na biyu sifarsa ki gama ki gama kure basirarki da kwakwalwarki da tanadinki da tunaninki ke mai abinci na ɗaukan hankali abinci mai sha'awa wallahi mutumin nan zai zo ya ga abincin nan wani wallahi ko buɗe kwanan bai zai ba saboda ya rena ki ya buɗe ma rajul ne mutakabbir ya buɗe ya gani ya yaba bai zai ba wani kuma zai zo ya zauna ya cinye shi tas in ba nan har ya sada kwanan kafin ki dawo ya watsa kwanan ruwa don karki gane amma wallahi bai zai ce ya ji daɗi ya gode ba ai shi baya iya gaya wa matarsa ta burge baya iya faɗa yara suna gefe mai kwan ya ɗan rage musu ma bai zai rage ba saboda ya ji daɗin abincin amma ya buɗe baki ya ce na gode Allah saka gaskiya abin nan yayi kuma ya gama shirin da aka masa ya fi ƙarfin cefanansa wallahi bai zai yaba ba almuta'ali ala zaujati rajul mutum ne mai girman kai wa matarsa ta fi ƙarfin nan ya fi ƙarfin nan almuta'ali ala zaujatihi matarsa tana kwana ta tashi tana birgima mai ciwo ciwon ciki ciwon nono ciwon kai ciwon kaza ciwon makogoro mura tare fa suka kwana a ɗakin ya san ta kwana ba ta yi bacci ba wallahi in garin Allah ya waye malama da zai iya bude baki ya ce hajiya ya jiki wallahi ba zai yi ba kina kallon su sai dai ki daina ina ina bude fasdina ina abun karyawa na shi kawai abin da ya dame shi ta kansa yake amma yazo cikin mutunci ya ce yaya jikinki in kai ki asibiti ne ko ku da yaya baya yi almuta'ali ala zawjatihi shine wannan mutumin da asibiti wallahi matarsa ba ta da kimar da zai kai ta akwai matar da ta kira ta take cewa malam wallahi wallahi mijina ba zai taba kai ka asibiti ba to baki da hakuri to shagen raki da shagen shagwaba bini bini dan ciwon kai bai kai ya kawo ba ki ta wani hawaye to ni wallahi ba wani asibitin dan kai ki haka yake amma fa shi mura in yana yi zai buga wa likitansa waya wata ta ce ina naƙuda zan mutu ya ce daure ne da ɗan daurewa daure ne kin san me yake tunani ya buga lissafi a garinsu kudin haihuwa ya kai kusan dubu sittin ko ya kai dubu kaza ya ga yanzu haka kawai ya je ya ɗauke ta tana ana sauka kafin a gama sauke mata jakarta a mota ta zo ta haihu yaro kuma ya ɗauki sittin ya bayar ai wanda ya bata ta haihu a gida da yawa akwai mazajen da suna kyashin su biya kuɗin haihuwar asibiti ga matarsu sun fi son ta daure ta daure ta haihu a gida duk da haɗarin da yake ɗauke da haihuwa a gida ka ashe mana kam a gida kika haihu ka wallahi kin burge ai ya fi sauki kin gama mu kashe ko kobo ba wa zai yanke miki cibiya sai a nemo makociyarki wallahi yau da kuna zare min ido kun yi shiru ji kuke kamar haka suke ko ba ka suke ba to Allah kare ku da su ni dai yau kun hada rikici da mazajen nan sai dai addu'a amma dai in an zo sallar tahajjudi zan yi addu'a Allah Allah ya saka su mun komai ba za su yi ba ko ai albarkacin addu'a kuma insha Allah ta'ala Allah zai kare mu ba sa so a faɗi laifinsu ai wata ta zo ta kunna wa'azi irin wannan karatun sai mijin shi kashe kashe talla rabu wannan wannan malamin ne bai da aiki sai goyon bayan ku kashe kashe kashe wata rana kuma sai aka ci sa'a Allah mai adalci aka zo ana ragargazan mata sai ce wance ga mutumin naki fa ga mutumin saurara ki ga mutumin shi ya dauko rediyon ya kawo mata malama saboda ya ji ana duka ta ce eh yau kan ka kawo mun a tunda kaji mu ake da kurfasa bai da adalci ne bai da adalci da ka shi wa'azi haka ya gada dan Allah kai dan uwana matarka da kake rayuwa da ita ka girmama ta ka kyautata mata ka ji daɗin auratayyarka da ita wanda za ta cika maka fuskarka da farin ciki taimaka ado taimaka kwalliya baka da bukatar ka je ka ga wata matar titi matar titi fa wallahi ƙarya take shedan ne yake ƙara mata ado duk yarinyar da ka ganta a waje duk wata bazawara da ka ganta a waje wai ta burge ka wai ta yi kaza ba haka take ba shedan ne yake mata kwalliya matar ka ta gidan nan ta fita haka annabi ya faɗa mana ku daɗa ƙarawa mana da Allah da mazaje sun gane wannan da sun huta wani kuma mota ake tukawa yu yana tuka wata sai sai wata tazo za ta tsallaka hanya ko ga wata sai ya saki hanya kuma ga matarsa a gaban motar ta ce habawa ne matakka ta gida ta fita waje manzon Allah ne ya gaya mana idan kharajatil mar'a istashrafaha ash-shaytan shedan ne yake ɗaga ta shedan ne yake ƙara mata kwalliya ko mummuna ce mace wallahi ko mummuninta inda ta fito a titi to sai shedan ya ƙara mata kyau saboda a ganta a yi sha'awa ba mamaki taka ta gidan nan ta ninka ta sau ɗari amma ba wai haka take ba matar aure idan ta fita a titi shedan sai kara mata ado da kwalliya yarinya budurwa koda kwaskwarima kwatai kwaskwarima dai ba wankan arziki na kirki idan ta fita sai ke shedan ya sa ta tai karau saboda a yaƙi zuciyar namiji mai rauni alladhina fi qulubihim maradun amma duk namiji da ya karanta wannan hadisin ya sani ba zai rudu da wata mace da ya gani a titi ba ya san kwalliyar shedan ce ɗauko ta ka kawo ta gidan ta yi sati ɗaya sati biyu sai ka raka ta ban ɗaki da sabulu ka ce dan Allah watsa ruwa dan Allah a cikin ku babu masu irin wannan halin akwai akwai wankan arziki ba a yi da yawan ku suna nan mazan ku haƙuri suke da su Allah ka raba mu da mace mai ƙazanta kuwa kai ai ba ta da dadin sha'ani duk wanda Allah ya jarabe shi da mata mai kazanta kawai a zo a masa kabbara gawa ma guda hudu kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a tattara shi kawai a je a binne shi mace mai kazanta ba me za ita wallahi ba ta da dadin zama kuma ku tambayi mazan da suka auri mata kazamai su gaya muku bakin cikin da suke girba a gida in kin ga mutum ya fito a turbune a ɓaci rai a ɓaci yana ta bala'i a waje ba mamaki kazamar mata ya aura amma mace mai tsafta mai kulawa wanda yake da ita a gida ai malam tsaftar da kulawar ta sai ƙara maka farin jini ai farin ciki da yalwar zuciya ka fito kana murmushi saboda ka bar gidanka tas ba za ka ga datti a gidanka ba ba za ka ga kazanta a gidanka ba amma mace kazama uwar tsummo kara uwar tarkace uwar hade-hade haba wata fa ko kai Allah sauke idan idan kwalbar turare ta kare ba za ta jefar ba a'a ajiye mun ina so idan omo lokacin da ake amfani da omo in ya kare kwalin ajiye shi za ta yi jere za ta yi da shi idan haka ne mana jarkar man gyada ga wata tana cewa wai wai dallan ma'ana wai a daina tona mata asiri ai na ganki ai irin ku ne dama tara shirgi in gaya miki duk abin da in kwalba ne ta mai in wane ne ina irin ina irin yan ‘yan robobi da ake ɗan zuba ɗan lemo ko ake zuba ɗan waye-waye da sau kayan shaye-shaye ita ba ba ta zubarwa da abin da ake kawo bola ba ta haka za ta ta tara shi tarkace sai beraye daga fiyoyi duk matar da kika ga a gidanta akwai shegen beraye da uban gafiyoyi to gaskiya kar a zargi berayen nan daga fiyoyin na a fara zargan matan nan watakila tsummo kara da cirgi take tarawa ta ballanta na kadangaro kan Allah wainu Allah sawaki don haka matan magabata an gaya mana a riwaya suna yin kwalliya da ado wa mazajensu musamman matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ga ummina aisha as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha tana ba da labari irin adan da take wa annabi na gaya miki wannan ne don ki gyara ki san matan sahabbai ma na magabata ma ba su zauna haka a banza ba wata rana manzon Allah ya shigo gida ya gana na Aisha ta yi gwanka ta saka wasu zube zabba a hannunta rakakken kayan ado da kwalliya sai annabi ya murmushi ya ce a'a ma za ya Aisha me wannan yake Aisha daga ina ta ce sana'atu hunna a tazayyanu laka ya rasulallah na yi su ne don in maka kwalliya ya annabi aisha yau gashi tana yi wa annabi kwalliya yanzu ashe manzon Allah ma yana son ya ga kwalliya ga iyalin shi haka kawai ke baiwa Allah ki zo kina azabtar da mai gidanki da shegiyar kazanta mijinki bai da kima da za a masa wanka a mai kwalliya a gyara jiki daidai ne wannan to ga ummul mu'minin Aisha ba kya so ki koyi da ita ba kya so ku haɗu a aljanna ba kya so ki ga na Aisha ziyara ba kya so ku haɗu to ba Aisha ta samu aljanna haka bane kawai a ciki akwai bin miji akwai ado akwai kwalliya akwai gyaran jiki kuma shi kwalliya da gyaran jiki wa miji fa ibada ne ko ya amsa ko bai amsa ba ko ya yaba ko bai yaba ba kai hakuri ka ci gaba da yi Allah zai baka lada ki saba da ado kar ki saba da kazanta akwai matar da na sani wallahi mijinta ya mutu tsohuwa ce amma wallahi duk da ka je gidanta sai dai kaga kafarta da kunshi yana kyalli ta yi mai kunshi ta sa lalle ta shafa mai kiga kafan nan tana kyalli ta tas zaki ganta tana da kula saboda me ta saba lokacin mijinta yana raye tana gyara jikinta kefa faso a kafa subhanallahi ga kaza ga kaza ga kaza ba a cewa komai Allah gyara mu kwalin ku da ka don Allah mata ku koyi da manyan mata magabata kuma yana da kyau in mace ta samu kuɗi ta sai zinari ko ta sai awarwaron zinari ko sarkar zinari ko ɗan kunnen zinari wallahi jari ne a gare ki kuɗi ne kike makalewa duk shekara kuɗi yake ƙarawa ga biyan bukata wa miji sannan kuma me ga ajiyar kuɗi Allah ya kawo zai kawo ai a sai dai in baki ji wazi baki ji wazi ki dage Allah zai kawo in kika dage ko ƴan awakin ki kika sayar ai kya saya ai Allah taimaka miji na goma sha biyar mutumin da yake za'ifu shaksiya mai rauni a gidan shi kun gane miji mai rauni a gida shi kuma baya iya yin tsawa abi ke mace karki dauka kin ci sa'a ke zaki cutu matukar kika samu mijin da baya iya miki tsawa baya iya waya yara tsawa ai ta abubuwa a gida bai zai yi fada ba to ranar da ya auro miki kishiya sai ta tukurkushe ta miki shegen duka wala bai zai iya mata magana ba saboda rauni ne da shi ai zaki je ana cewa baban momi ai baya magana duk abin da zaki a gidan nan wallahi sai dai zuba miki ido wannan shine da'ifu shakhsiyya mutumin kirki ne tayyibun nafsi tare da iyalinsa kuma alhamdulillahi wato matar tana son sa yana santa yana da ibada yana da kula amma matsala innahu da'ifu shakhsiyya fi baitihi yana da rauni a gida baya iya bada doka a gida wallahi wannan ba riba bane to dan Allah mata kada in haka ta faru ki kwace gidan ki zama shi kika me da shi shine matar ke kuma ke ce mijin da yawa halin ku haka yake in an samu mai rauni shi za a a maimakon sa ma sai a mai sigine ta shi kam ba zai magana ba wai har zuwa take cikin kawayen tana cewa wo wane ai duk abin da zaki wallahi ba zai miki faɗa ba ni kin ganni nan bai ma taɓa mun faɗa ba yanzu ke duk zaman da kike yi bai taɓa miki faɗa ba to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai yayi wa nana Aisha faɗa wata rana annabi ya zo gidansa sai ya ga wani namiji ransa sai ya ɓaci ya ce ya Aisha waye wannan kin ga ashe ba shiru yake ba waye wannan ta ce a ya rasulullahi ba kowa bane dan uwana ne a wajen shayarwa tare aka shayar da mu nono da ni da shi a wajen wance yace to a kiyaye da Allah nan gaba ba kowa za a rinka bari ya rinka shigo gida ba amma mai gidanki ya ga kina kallon fim bai miki magana ba ya ga kina ainihin abubuwa na barna bai miki magana ba baki tashi sallah ba bai miki magana ba baki mai abinci da wuri ba bai miki magana ba kin fita ba hijabi bai miki magana ba kin kullar alaka da kawayen banza baya iya miki magana ya ba da umarni ya ce a yi kin iki baya iya miki magana da'ifu shaksayya mai rauni a gidan shi wannan mijin matsala ne dole ne namiji ya zama mai tsayayye ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim namiji ya kamata ya zama tsayayye mai power mai bada command mai bada umarni mai cewa a yi ko kar a yi shi ne idan kika je kika masa kuka an miki ba daidai ba zai yare miki hawaye da'ifu shaksayya shi ne wannan mijin da yaro zai yi duk abin da zai yi a gida wallahi ba zai iya mai magana ba wani ko na san zai yi ai Allah ya sawaƙe ya gama faɗan shikenan baya iya murƙushe yaro baya iya jan kunnen yaro yanzu baban momi kana ganin yaran nan ba sa zuwa masallaci ba za ka yi musu magana ba to in sun je dan kansu in ba su je ba shi kenan subhanallah kishiya ta zo ta miki rashin kirki shi ya auro ta ya kawo ya iya ƙara aure kan amma bai iya faɗa ba ta zazzage ki a ƙofar ɗakin ki yanzu baban momi shekaran mu yau ashirin da biyar ka je ka aure wata yarinya sa'ar 'yata ta zo gaban ɗaki na ta zage ni ba za ka yi magana ba haka ta yi ha to Allah da ya sauwaƙe yana ba da ita kawai ba zai iya yin komai ba wallahi ba zai iya mata fata ba li'annahu ya da'ifu shakhsiyya mutum ne mai rauni baya iya fada ai da kina murna ha ha ha ha kin samu wanda baya mai laushi kamar fulawa wannan laushin zai miki illa sai ranar da yara suka girma suka fara tsiya baya iya musu faɗa ki sha uban kuka sai ranar da ya auro miki kishiyoyi su rufa ki su baki kashi ana ba da labari akwai mutumin da yake yana da matan ga halin kirki mutumin kwarai ne kaza kaza kaza amma wallahi in ya zo matansa suna faɗa baya iya raba su wata rana ya taho ya ga ana doke doke wancan ta rike wancan ta shaƙe ta kashe ni zaki ta shaƙe mata wuya za ta makale ta a jikin katanga duka take yana shigowa haka yayi da babbar rigar kin ga haka kin san maza babbar rigar suna dan hadewa kamar kamar zani ko sai ya hada suna doke doke kin ce to ana nan ana ta abin da ake yi ko to Allah ya sauke ya hada rigarsa ya shiga ɗakin sa wai sai ya kira mai girki a cikin su yace wance ka amuntu wona ni kan dan Allah in kun gama fadan fadan naku baya iya fada kin ga wacce wacce ake tukurkusanta ai an cuce ta wataƙila tana wahala in ta ga miji ya dawo ai ta yi murna ce yanzu a kwace ta wallahi ba zai kwace ki ba barin ki zai a miki shegen duka daga baya kuma ya ce to haka ta miki ko kyale ta kawai rabu da ita shikenan da ibun shaksiya kenan da ibun shaksiya mai rauni baya iya doka a gidan shi irin waɗannan mazaje gaskiya akwai matsala in Allah ya jarrabe ki da shi dan na ga yanzu nan ina karatun nan ke ana dariya ranki a bace yake ina jin naki haka yake to Allah ya Allah ya Allah ya warware sai a dan yayyafa masa ruwa a dan girgizo shi in yaro yana gengidi sai a ce tashi ka miƙe miƙe to shi ma haka ya kamata ki masa ki ce ba haka ya kamata kai ba ya kamata ka zama namiji a gidanka in ba haka ba za a samu matsala daga baya sai kiga an samu istir istirja'ul qawama suke cewa karfin mijin ya koma baya babu wastirja'ul qiyada fawa da jagoranci sai kiga ya fita daga hannunsa akwai fa gidajen da fa ana bada labari kin san waye yake fada in matan gidan suka yi ba daidai ba babban dan mai gidan wallahi sun fi tsoron ɗansa akan shi mijin saboda shi kan ba zai magana ba to Allah gyara mana halin mu dan Allah mazaje ku daina bari mulki da sarautar ainihin wato gidajenku yana kubucewa daga hannunku kuma irin wannan in ba sa aka yi ba idan uwar gida mai dabara ne da wayo sai kiga gidan gaba daya koma hannun uwar gida tunda ta san mai gidan baya magana za ta iya ba da umarni ma da sunansa kuma ƙarya take yi ta ce ya ce a yi kaza kuma in ga wadda bai zai yi ba daga baya kuma sai kiga an samu matsaloli a samu ainihin wato tashin hankali da rashin jituwa wannan kenan sai miji na goma a sha shida shine wanda yake barin nauyin gidansa ya zare kansa daga nauyin gidansa shine tarikul mas'uliyya kamar yaya abin da ya kamata ya yi ne nauyinsa ne sai ya ƙi yi misali shi ya kamata ya yi wa 'ya'yansa uniform sai ya ce a ni ba zan yi wa ke zaki tarikul mas'uliya shine wanda zai zo ce to ni yanzu wannan al'amari da ake ciki rayuwa ta yi wahala ki zo magana cefanan nan zamu raba gida biyu ke ki rabi ni in yi rabi tarikul mas'uliya nauyin da yake kansa sai ya janye duk abin da yake shi ya kamata yi sai ya bar miki ni kaza zan iya yi tarikul mas'uliya wai zai sai miki zani ne na dubu ashirin ko lesi na dubu ashirin sai ce a nawa za ki kawo kuma ba kya as ba kya cas ba kya komai to sata za ki wallahi in baki bayar ba kuma bai zai bayar ba tarikul mas'uliya rike gidan baya iya rikewa shi kadai sai ya bar miki in za ki je asibiti sai ce nawa ne kudin mota dubu ɗaya za ta isa zuwa dawa to ga ɗari biyar je ki cika ɗari biyar tarikul mas'uliya za ki je ziyarar gida ba zai iya taimaka miki ba sai ce ki je ki kawai je kiki je kiki irin mazan na masu cewa je kiki je kiki shi mutum ne wadda komi inda na nauyi ne baya so a ɗora mai ai ai nan ai ba na bane ni kaɗai ya'yan nan ni ni ni kaɗai ne ni uba ne kaɗai ina uwar take tarikul mas'uliya a lokacin zai nuna kina da muhimmanci ke uwa ce tarikul mas'uliya shine idan matarsa tana aiki sai kwanciyarsa ba kina aiki ba komai sai ce ki na faɗa yana da kyau mata masu aiki su taimaka mazajensu amma ba daidai bane idan matarka tana aiki ka daina ciyarwa ka daina shayarwa ka zama tarikul mas'uliya kuma wani abun kunya ne ka bar matarka da nauyin gida ka mai da matarka tsohuwa tana karamar yarinya saboda ka dora mata nauyin da ba za ta iya dauka ba wallahi cefa ne kadai ka dora wa mace wallahi yar shekara 25 in ka dawo bayan shekara 5 wallahi za ka dauka yar 40 ce ka gigita ta saboda nemo waɗannan ba karamar wahala bane akwai matar da ta zo same ni aka kamun kararta wai tana bin maza tana kaza ai mata faɗa malam mutanen unguwa a ja mata kunne abinda wance take ba ta kyautawa da da bincika sai tarar da ashe mijin ne ya tafi ya batta tarikul mas'uliya ne shine mai gudu a garin nan na san akwai su da yawa akwai tarikul mas'uliya da yawa mutum ya auri mace da ya mata ciki sai gudu ya tafi ya batta da tsohon ciki da bincika sai na ga cewa mijin ne ya tafi baya nan ba ci ba sha ba kuɗin makaranta an koro yara daga makaranta islamiyya ma da take da arha an sallami yara nan sai su waye gari ba abin karyawa ta ce malam zama bai same ni ba ta ce na duba duk inda zan je in nemo ban samu ba ta ce in an ce ma ana gani na ina bin maza eh ai akwai sababi ta nuna gaskiya bukata ce ta sa ta je inda ta je tarikul mas'uliya kuma mace tana iya wannan akwai yadda aka kawo min ita kes ɗinta ita kuma ita ma in ta wayi gari ba ta da abin da za ta ci ba ta da kaza ba ta da kaza gurin maza take zuwa ta ce akwai wani mai shago da ina zuwa wurinsa ƙarar ta gaya mu ta ce akwai wani mai shayi shi ma haka akwai na ce to ya ake yi ta ce zai bani kuɗin da zai ishe ni sati biyu sati uku ni kuma ban bashi mutunci na wallahi rashin ɗaukan nauyin iyali yana jawo bala'i ya kamata maza ku sani idan baka ɗauki nauyin iyalinka ba za ta fita waje ta nemo fa in ta fita waje ta nemo fa za ta zo maka da abun bakin ciki fa da damuwa yanzu mutum ya gudu ya tafi ya bar matarsa ko yana raye da ita amma da kuɗinsa sai ya ɓoye shi ba zai kula da ita ba yanzu wannan adalci ne wala ba daidai ba ne to wannan shine miji na goma sha shida miji na goma sha bakwai shine almuhaddidu bi talaqi kina magana zai ce to ni sun sake ki zan yi mai barazanar saki shine na goma sha bakwai wai wai ni wai mazan nan kan babu su ne ko akwai su ne akwai su ko bini bini da kin yi abu sai in sake ki sai in sallame ki wallahi koran ki zan yi in kika yi kaza na zo gidan nan wallahi ki tattara ki tafi gidan ubanki har da zagi har da uba da kuma baba yake cewa yanzu ku tunda ya aure ki sai dai ce ubanki haka maza suke in yana neman ki kafin ya aura sai rinka baba baba maman ki sai rinka sai rinka momi momi ko inna inna ko wance wance idan bayan ya riga ya aure ki zai miki wulakanci kuma sai rinka cewa ubanki in zai faɗi mahaifiyarki sai ce uwarki ki je wajen uwarki ta miki kaza amma da kuma lokacin yana farauto ki yana neman ce ki je wajen mama dan adam kenan mai wuyar gane hali mai wahalan sha'ani to wannan miji wanda bai da aiki sai dai da kin yi abin da kai bai kawo bai abin da bai kai ba bai kai ya kawo ba wai sai ce wai shi saki zai kar ka manta matarka ce uwar 'ya'yanka ne ko da kana tunanin ka ladabtar da ita kana gaya mata wannan akwai cin fuska kana gaya mata za ka sake ta alhali tana da 'ya'ya da kai ba wai cewa kai bai halatta ka sake ta ba amma dai mace tana da karama tana da izzatun nafs ita ma mai ɗaukaka ce kuma walaha makanata hafil isma islami wal mujtama mace tana da matsayinta a musulunci haka kuma tana da matsayi a cikin al'ummarta ka sani cewa ya kai miji la mizaha fi talaqi ba a wasa fa da saki manzo Allah yana cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikah wa talaq wa raja'a akwai abubuwa guda uku gasken su gaske ne wasan su gaske ne kun gane fassara salasun abubuwa guda uku jidduhunna jiddun gasken su gaske ne wa hazluhunna jiddun wasan su ma gaske ne ko da wasa aka yi to a wajen Allah da gaske ne an nikahu duk wanda ya ce wai yana wasa sai ce na aura maka wance wai ai wasa yake sai an gama ana kokarin kawo su zake ce a da wasa nake a ai aure ya kullu ai ai ba a yin wasa duk wanda ya ce ai wance ai na aura miki wani wai irin wasan nan to ku ta auru an baka wance na karba to ku ta karbo cingam kenan makale mata ta karbu dole ka dauke ta ta zama matarka duk wanda ya kuskure ya ce wai yarsa yana wai wasa yake irin wasan nan ya ce wai ya ba da yarsa ga wance to ta bayu da gaske gaske ne da wasa ma kuma gaske ne saki wanda ya zo ya samu matarsa wai yana mata wasa he na saki a ba na saki ya sake ta ko ai gwanda a gyara lamirin ai he suna wasa suna hira ya ce na sake ki wai yana dariya da ta zo ta kama zubar da hawaye sai ce haba ke wasa nake wallahi ta saku saboda annabi ya ce hazluhunna jiddun ba a wasa da sake in ka buɗe baki ka ce ka sake ta in dai ka yi amfani da kalmar saki ka sake ta to ta saku da haka wata ta zo da aka zo ana ana magana sai ce to ni fa duk abin da zaka yi mun banda magana saki ni ba na son wasan saki kin ga ai gwanda ta ta gaya masa gaskiya ko ta ce ba na son wasan saki duk maganganu da zaka faɗa mun kaka kamun maganar wasan saki dan wallahi ko da wasu ya ce ya sake ki hajiya hada kayan ki kawai allarinu lawul sai fofti maza dillu warraja duk mutumin da ya sake matarsa wai sai zo wai ya bayan ya sake ta ya sallame ta ya ce ya sake ta ba aure tsakaninsu kawai suna hira ko wani dalili ko ya buga mata waya wai irin ya yi mata zolaya sai ce ai na dawo da ke haɗa kayan ki kawai ki koma sai daga baya sai ce a fuke da wasa ba nake yi wallahi ta dawo Allah ya taimake ki mijinki wata ran ya miki da wasa ya ce ya dawo kin dawo a dole haɗa kayanki kawai ki makale ki ce wallahi ba zan fita ba ni matarka ce bayar da aure saki kome shi ma in an yi to ya koma da haka maza ku daina yi wa mazajenku matanku barazana sake wallahi in kika tsallaka ƙofar gidan nan a maimakon auren ki na sake ki bai da kyau irin wannan wallahi in dai baki mun miyar kukan nan da da wake ba Allah kika mun ita ba wake wallahi a maimakon auren ki haba dan Allah haba akan miyar kuka zaka sake mataka in na ganki tare da wance in kika yadda kika je gidanku za ta je gaida uwarta ne fa in kika yadda kika fita na sake ki kuma wallahi galibin su mu duk wani malami mai karantawa ku gaya masa ku tambaye shi zai gaya muku wallahi yawanci kafin mace ta zo tana irin kukan wannan mijin ne yake zuwa malam wallahi an dan samu yar matsala mata ta ce wallahi ni dai wallahi Allah ya sani ma ni ba da niyyar sakin ba ni barazana na mata nace mata in ta tafi a maimakon aure kuma ta tafi yanzu ta hada kaya ta tafi wa ya ce ka gaya mata bayi da kyau namiji ya rinka barazanar sake wa matarsa da ku ji tsoron Allah na goma sha takwas mai kuntata wa iyalinsa na yi bayanin kuntata wa iyali na goma sha tara mai barin jagorancin gidansa a hannun wani kamar yanzu mai gidanki sai ce komai da komai a je gurin kaninsa jagorancin gidan yana hannun wani mijinki ne amma sai ce duk abin da ake so in dai kaza ne to a je gurin abokinsa shi baya iya bada doka a gidansa kuma wani ne yake ko kuma ya ce babansa shine akwai mutumin da aka gaya mun wallahi ko unguwa matarsa za ta je sai ya ce je ki tambayi babana wani kuma cewa je ki tambayi hajiya wannan shi ma matsala ne a wurin irin wannan mai barin shugabancin gidansa ga ainihin mai ga wani ba shi ba ya mai da kansa shi ba shi ba ne na ashirin mai barin linzamin gida wa matarsa kin ga wancan wawaninsa shi kuma wannan komai matacce take yi in an zo neman auren yarsa sai ce ku yi wa hajiya magana idan yara suka zo bukata wani abu ku tafi gurin mamanku idan an samu matsala da makota sai ya ce ku dai ku samu hajiya ku daidaita da ita komai gaba ɗaya yana hannun matarsa kai wallahi akwai wanda albashinsa ko cek din ma matarsa take sa hannu komai kai Allah mai halittar maza da yawa shine mutliqul anani li zawjatihi kenan mai sake linzamin gida da gudanar da ainihin gida wa matarsa waɗannan su ne maza guda ashirin da na kawo muku sauran ban ma yi wani dogon sharhi da bayani a kansu ba don kan na je na taɓa wani misalin wata ta ce da mai gidanta nake zan dakata a nan insha Allah Allah ya Allah to yanzu cewa zan yi Allah haɗa ku da waɗannan mazaje ko Allah raba ku da su ni kuma sai in ce Allah ya shiryar muku su duk wacce ta auri wani miji irin wannan ba zan ce Allah raba ta da shi ba sai dai in ce Allah ya shiryan mata shi Allah ya gyara mata kayanta wannan shine muhadara da ne kusan guda hudu ko biyar akan halin mazajenmu a yau ina fatan mu mai sabani da kuma kun yarda da abin da na gaya muku kuma jikin ku ma ya gaya muku dan da yawa wasu daga cikin ku haka halin mazajen su yake ya ubangiji ka yafe mana ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa aljanna mu komar mu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته